الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baya haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na Bulughul Mara. Muna cikin kitabu sala babu sifatu sala. Ma'ana babin da yake bayani akan siffar sallah. Za mu tashi hadisi na 260 a nawa bugo. Wa an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la usika ya Mu'adh لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la lalle manzo Allah ya ce masa usika ya Mu'adh ya kai Mu'adh ina muka wasiya ma'ana ina umarta kada umarni mai ƙarfi lata da anna kada ka kuskura ka bari dubura kulle salatin bayan kowace sallah idan ka yi kakkabar an taƙula cewa Allahumma a inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatonka wa shukurika da kuma godiya gare ka wa husni ibadatika da kuma kyakkyawar bautarka wannan addu'a manzo Allah ya ce ma Mu'az kada ya kuskura bayan kowace sallah face ya yi ta, kada ya barta a bayan kowace sallah. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawato shi da Abu Dawud da Nasa'i da sanadi wanda yake mai ƙarfi. Wannan hadisi ne ingantacce. Ko? Kenan wannan hadisin na nuna mana ana son wannan addu'an bayan salloli na farilla. ƙayyade shi da salloli na bayan salloli na farilla saboda su ne abin da ake nihi in an ce in an kawo su itlaq ba tare da an ƙayyade ba tuni ana nihin salloli na farilla saboda ya ce dubura kulli salatin ka gani ko kenan babu ƙaidi kenan bayan salloli na farilla da ya ce dubura kulli salatin wasu mal'ayin saɓani mai ake nihi da dubura ma'ana bayan sallah shin kafin a sallame gabanin a sallame sallah dab da sallame sallah ko ku ana nihim bayan an sallame sallah mahi yawan malamai sun tayi akan cewa bayan an sallame sallah wasu kuma sun tahi kamar irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sun tayi akan cewa dab da sallame sallah ya kamata a yi ta amma dalilai ya zo a cikin hadisin mu'az a cikin wasu lafuzza nashi yake cewa la da anna an taqula fi salatika ko kakka bari ka dinga cewa a cikin sallarka wannan yana nuna abinda ake nihi bi dubris sala kafin mutum mana kafin ya sallame sallah to da haka waɗanda suka ce kafin a sallame sallah sun yi amfani da wannan ya zo a cikin hadisin abu huraira cewa man sabbaha lillahi dubra kulli salatin salasan wa salasin ma'ana wanda ya yi tasbihi ya tsarkake Allah bayan kowace sallah so 33 ko ya zaka shi kenan bayan an sallah mai sallah ake ne wannan hadisin na nuna mana falalan waɗannan kalmomin masu albarkoki waɗanda suke kyawawa waɗanda suka haɗa alkhairai biyu na duniya da na lahira a cikinsu akwai neman taimako daga Allah akan tsayar da ambaton Allah da tsayuwa da godiya ga Allah da kyautata bautar Allah shine bawa ya bauta ma Allah kamar yana ganin Allah wanda ya tsayu yana ambaton Allah ta huskar da aka nema ya bayar da godiya ga Allah akan ni'imomin da Allah ya masa da kuma kyautatawa da Allah ya masa ya zo da bauta kyakkyawa ma'ana ibada kyakkyawa yana mai sakankancewa game da ita to ya bayar da ma'ana bautar ubangijinsa gwargwadon ikonsa Allah zai karbi wannan kuma ya bashi lada hadisin na nuna mana falala ta mu'adh bin jabal saboda ya zo a cikin shi manzo Allah ce ya mu'adh inni uhibbuka la tad'ana dubra kulli sala ya kai mu'adh ni ina son ka kakka bari bayan kowace sallah kaga wannan na nuna mi falalarsa a wajen manzo Allah so manzo Allah ya nuna yana son mutum wannan alama ce ta dacewa ga wannan mutumin duniya da lahira a cikin hadisi akwai ƙarfafa zawwa da addu'o'i masu daraja masu girma a cikin salloli وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد daga abi umama Allah ya ƙara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ƙara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi dubra kulli salatin maktubatin bayan kowace sallah ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati ba abinda zai hana shi shiga aljanna illa al-maut sai dai mutuwa kawai ma'ana sai dai in bai mutu ba zaran ya mutu zai shiga aljanna rawahun nasa'i nasa'i ya rawaito wannan hadisin musahaha ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa zada fihi tabarani imam tabarani ya ƙara a cikin hadisin yace wa qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad ba wanda zai rika karanta su bayan sallah kowace sallah ta farilla face abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba ko ayatul kursi ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa ƙarshe akwai hadisai da suka zo suke nuna cewa ita ayatul kursi din nan cewa wurin diddigan ko kuma digadigan ubangiji ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin na nuna mana falala wannan aya mai girma saboda abin da ta kumsa na sunayen Allah kyawawa da siffofin Allah maɗaukaka da kaɗaituwar Ubangiji da kuma cikakken rayuwa da kuma tsayuwa wanda yake na kodayaushe Allah na nan da kuma ilimi wanda yake mayarwaci wanda Allah ya san komi kuma Allah shi ne ya kewaye da sanin kome kuma ya mallaki kome. Allah shi ne mai iko mai girma kuma Allah shi ne sarki tsayayye ko Imam Ahmad da Muslim sun rawaito hadisi cewa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay ibn Ka'ab manzo Allah ya tambayi Ubay dan Ka'ab yace mishi ayya ayatin fi kitabillahi a'zam wace aya ce tafi girma daraja a cikin littafin Allah qala sai ya ce ma manza Allah Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani faraddadaha alaihi miraran ya sake maimaita masa wannan tambaya qala ubay ubay yace ayatul kursi ita ce ayatul kursi qala sai manza Allah yace li yahnikal ilma ya abal munzir Allah ya baka ma'ana abin nan madalla ko kuma barkanka da irin wannan ilimin da Allah ya baka ya kai aba munzir idan wannan ita ce mafi girma ayoyi a cikin alkur'ani amma suratul ikhlas ya zo a cikin falalarta akwai hadisai da yawa ingantattu wayanda suke bayani ya zo a cikin sahih bukhari hadisi abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa aya ajizu ahadukum an yaqra sulas al-qur'ani fi layla yanzu ɗayan ku na iya kasawa ya karanta kashi ɗaya bisa uku na al-qur'ani a cikin dare faƙalu sai suka ce ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah ya manzo Allah wane ne ke iya wannan daga cikin mu mutum ya karanta kashi ɗaya bisa uku na alqur'ani kuma a cikin dare ɗaya wa ke iya yin haka ya manzo Allah qala sai manzo Allah ya ce Allahul wahidus samad ko suran nan da yazo a cikin ta qul huwallahu ahad Allahus samad ko ita ce sulusin alkur'ani in mutum ya karanta ta kamar ya karanta mi kashi ɗaya bisa uku na alkur'ani irin ladar da zai samu haka zai samu a cikin sayan musulun kuma hadisin abin darda daga annabi ya ce cewa inna allaha jazza alkur'ani salasata a ciza Allah ya kasa alkur'ani kashi uku faja'ala qul huwallahu ahadun juz'an min ajza'il qur'an sai ya sanya ƙulhuwallahu ahadi yanki ce kashi ɗaya ce daga cikin ma'ana yankoki na alkur'an shekul islam ibn taimiyya yake cewa wa amma su'ali an ma'ana hadihin mu'adila ma'al ishtiraki fi kawai jami'i kalamullah amma tambaya game da wannan daidaitawa tare da tarayya da juna a cikin duk kan gabaɗe maganganun Allah subhanahu wata'ala wannan aya ta ƙunshi dukkan wani ta siffa da Allah subhanahu wata'ala ya siffantu da ita wa malik bin al-huwairis daga malik dan huwairis radiyallahu anhu qala ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda kuka ga ina salla rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wannan hadisi yana nuna akan asali imana asali guda biyu masu girma asali na farko wannan hadisin na nuni akan cewa ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah da maganganunsa cikinsu akwai bayani game da abin da yake dunkule na umarni da ya zo a cikin alkur'an da kuma cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin abin da yake aikatawa da kuma abin da yake faɗa bayani ne na abin da ya zo a dunkule a cikin alkur'ani in kika ɗauki sallah kamar sallah kun ga an dai ce a tsaye da sallah ko amma aikin da manzo Allah yake na sallah yanda yake tsayuwa da ruku'i tasowa daga ruku'i da sujida da zama da sauransu wannan kaman bayanin sallar ce saboda ita sallar ta zo a dunkule ne a cikin alkur'ani amma sai manzo Allah ya zo ya bayanin ta a aikace ga yanda ake yin ta ko wannan kenan na biyu kuma shine wajibcin koyi mutane su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake aikatawa na aiki na sallarsa duk wanda ya kiyaye abin da manza Allah ya yi a cikin sallah da abin da yake faɗa a cikin sallah to wannan wajibi ne akan al'umma su aikata shi duk abin da ya tabbata na aikin da manzo Allah a cikin sallah da maganganunsa wajibi da aka al'umma su aikata shi sannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce sallah cikakkiya kammalalla wannan na nuna mana kuma wajibcin himmantuwa da kulawa da sallah da kyautata sallah da iya sallah وعن إمران بن حسين دقى إمران بن حسين رضي الله عنه قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي مني ko Hmm? وعن إمران بن حسين أوه daga Imran dan Husain radiyallahu anhu da Allah ta tabbata a gare shi qala yace qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mini salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati in ba ka iya tsayuwa saboda wata larura fa qa'idan kai a zaune fa in lam tastati in ba ka iya yi a zaune saboda larura fa ala jambin kai ta akan wani bangaren jikinka idan cikin kowane hali mutum yake matukar akwai hankali tare da shi idan ba a ɗauke masa sallah ba zai yi ta gwargwadon yadda yake iyawa in yana iya yin tsaye ya yi a tsaye bai iya tsayuwa ya yi a zaune bai iya yi a zaune ya yi a kwance ko a kishinkiɗe wannan hadisi na nuni akan matakaiyan sallan marar lahiya sallah ta farilla wajibi ne a gare shi tsayuwa in yana iya tsayuwa saboda tsayuwa rukuni ne daga cikin rukunin sallah ta farilla ko ma'ana in yana iya tsirin sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba sai ya yi a tsaye yana iya yin a tsaye amma sai ya jingina to ya yi ta tsaye a shingine in yana iya yin ta a zamne ba tare da ya jingina ba ya yi ta a zamne ba tare da ya jingina ba in kuma yana iya yin ta a zamne amma sai ya jingina ce nan ya yi a zamne ya jingina ko wannan ke imam al-bukhari ya rawaito hadisi wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi ha ha na wa illa fa'aumi in kuma bai iya yi a kishin kide ko a wani bangaren jikin shi sai ya rika nuni kenan bai iya zama bai iya abin nan ma'ana kishin kidawa yayi kenan in a kwance ne kawai sai ya rika yi da ma'ana idanunsa kenan yayi ruku'i ya sani yayi zama ya sani yayi abin ga yasa matukar akwai hankali tare da shi ba a ɗauke masa ba gwargwadon yadda yake sai ya yi ta وعن جابر رضي الله عنه daga Jabir yadda Allah ta tabbata gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala li marid ya ce ma wani marashi lafiya wanda salla ala wisadatin yazo yana salla akan matashin kai farama biha sai yayi jiha da matashin kai wa qala yace salli ala al-ardi in istata'ta isalla a ƙasa in kana iya yi wa illa in ba ka iya yin sallah a ƙasa tsumminan ne ya kai ka rika ɗauko matashin kai kana azawa fa'aumi fa'aumi ima'an ka rika nuni nuni kenan ma'ana ka yi ishara ma in ba ka iya duka ka kai goshin ka ƙasa yan shi wannan bai iya duka ya kai amma sai ɗauko matashin kai in zai soja sai ya haka yawan za Allah ya amshi ce ka yi a kan ƙasa in ba ka iya yi a kan ƙasa ka riƙa nuni daga nan zamne ko daga nan kwanci sai ka riƙa nuni ka yi sujida ka yi ruku'i ka abin ko waje al sujudaka akhfada ka sanya sujudaka yahi zama ƙasa min ruku'ika daga ruku'i kenan wajen nunin in sujida ne sai ke ƙasa kwarai haka wajen abin nan ruku'i kuma kada ya ƙasa ga abin nan abin kenan sujuda da ta yi zama ƙasa kenan ruku'i ne haka sujuda ne haka wannan kenan rawahul baihaqi baihaqi rawaito shi bi sanadin qawiyin da sanadi mai ƙarfi walakin sai dai sahaha abu hatim waqfahu abu hatim ya inganta cewa hadisi ne mawquf ko ma'ana hadisi ne wanda ana jingina shi ne ga shi jabir sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah